to أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan mayace na talata 11 ga watan 11 ga ramadan hijira ta fiyayyen talikai muhammad sallallahu alaihi wasallam 1646 eh 1446 muna wannan masallaci na sayidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu arda wanda yake a cikin birnin sokoto a shiyar kolo club muna cikin karatun tafsirin alkur'an a jiya malam ya kare suratul duha kuma tahiya ta kama shi a yau ta yi ne guda za ka za mu tashi ga suratul alam na sharaha insha Allah ta'ala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
wannan sura ana kiranta alam na shara kuma hayoyinta guda takwas ne amma sura ce muhimmiya kwarai kamar wadda ta gabace ta domin dukansu biyu suna ƙididdigar ni'imomi waɗanda Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam mun ga ni'imomin da Allah ya masa a cikin sura ta gabata cewa mun same ka maraya mun karfafe ka waje daga balan fahada waje daga a'ilan fa'agana to yanzu kuma za mu gosu ni'imomi waɗanda aka yi mishi waɗanda ba waɗancan ba Allah subhanahu wata'ala ya ce alam na shara halaka sadaraka ashe ya kai Muhammad ba mu buɗe ƙirjinka ba in shira shi ne a buɗe abu ya yi yalwa ya yi faɗi gaba idan an ce an buɗe gaba ana nuhin aiji allahu fasihan rahiban mun sanya gabanka ya zama mai faɗi mai yalwa saboda mai za mu cika shi da abubuwa waɗanda za mu aza masa masu nauyi za ta za mu sanya abin nan gaban ka ɗauki hudu abin nan shiryuwa mu cika shi da imani mu cika shi da hikima mu cika shi da haƙuri mu cika shi da tausayi mu cika shi da jinƙayi don haka dukkan halaye masu kyawu to za mu cika ƙirjinka da su wannan shi ne inshirah kuma ni'ima ce wadda an mai girma wadda Allah ke yi ga bayansa don haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka fara wa wannan ni'imar domin shi ta fi dacewa da shi za a samu su ɗaiɗaikun mutane su waɗanda Allah zai wa zai yamma wani abu daga cikin wannan ni'ima wata aya Allah na cewa abin nan afa man shara Allah wasu da rahulil islam fa huwa ala nurin min rabbi wato wanda Allah ce muka buɗe ƙirjinsa muka sanya mishi cewa yana tahiya kuma yana aiki bisa ga haske na ubangijinsa ashe yana zama daidai da wanda ba a buɗe jikinsa an ka sanya mishi haske ba ba su zama ɗai fawailun lilƙasu ya ci ƙulo Allah ya ce azaba ta tabbata ga waɗanda zukatansu suka bushe mai bushe zukatan saboda ba a buɗe su aka cika su da da hikima da ilmi da shiriwa ba da haka Allah subhanahu wataala ya bude irjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shi da hikima kuma wannan budewar tana da ma'anoni da yawa an bude kirjinsa tun yana ƙarami wannan hadisai da yawa sun tabbatar da wannan kuma aƙida ce ta ahalus sunnar jama'a da yawa sun yarda akan cewa an cire an buɗe gaban annabi sallallahu alaihi wasallama an wanke shi an cika masa shi da hikima sannan a sadda isra'i da mi'raj shi ma an cika ga hadisi sabiti an cika abin nan kirjinsa da hikima domin a yi masa tattalin ga abin nan saduwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala to haka gaban da Allah bude ya cika shi da hikima to gaba ne wanda yake shiryayye an tambayi annabi anan cewa alam na shara halaka sadara da siga ta tambaya wasu malamai na cewa tambaya ce ta kariri wato ma'ana ai haƙiƙa kad sharahana laka sadaraka lalle ya kai muhammad mun bude kirjinka mun cika shi da hikima wannan baiwa ce wadda an mai girma wadda muka yi maka allah ya ambaci sadar bisa ga sauran gaban jiki ba ambaci idanu ko kai ba allah ce alam na sharaha sadaraka domin shine muhallul qalb a gabanin zuciya take to zuciyar ake son ta tsarkaka a wanke ta a cika ta da hikima a cika ta da ilimi a cika ta da imani a cika ta da jin ƙai don haka aka ambaci gaban a wurin da ita wannan zuciya take shi yasa malamai ke cewa shaidan idan ya kafa tarkonsa yana son ya kama mutum bagirin farkon da zai fara tunkara mutum shine zuciyarsa da ya samu sa'a duk ya kama zuciya to shikenan ya cika ta da wasu wasi ya cika ta da humum bakan ciki da gumum da damuwa ya cika ta da wasu wasi za ka ga wani ko sallah arwallah ma sai ya kusan biyar kafin ya sallah to shi shedan ya samu sa'a su tun da wuri-wuri kun gane don haka idan ya samu mashiga ga zuciya shedan ya shiga to shi kenan sauran gabai sun lalace duka kuma baya tunkara ko ina yanzu zuciyar ta ishe shi ya tsaya gare ta abin da zai biyo wa baya za a ga zuciya ta zama bayyik wato kwakwamtattar zuciya ba a haɗa mishi karatu ya riƙe ya fahimta ba ka haɗa mai magana ya ɗauka ba ka alƙawari ya shi ya tsare sai a sanya masa kasala ta ibada bai jin daɗin duk abin da alheri ko addini za a ga bai jin daɗinsa bai samun natsuwa gare shi amma yana iya kwanci tun sha biyu har ƙarfe hudu yana kallon abin nan bidiyo hankalinsa kwance to shi ɗan ya samu sa'a ce shi ma ya shiga cikin zuciyarsa shi yasa a wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ala wa inna fil jasadi mudghatan ku saurara hakika a cikin jikin mutum akwai wata tsoka mudga domin zuciya karamar abu ce malamai na cewa ta son ka san girman zuciyarka ka rike wannan shine girman ta na hannunka ta kana a canje ta idan an dafa zuciyarsa ta zan bude ga ayyukan alkhairi ta zan bude ga son zumunta ga son yan uwa da duk abin da za a ce madalla akwai wata magana mai hikima wadda mai risala yayi wadda ya kamata masu tarbiyyar ɗaliban ilimi su kula da ita mai risala yana cewa wa alam anna khairal qulubi aw ahalil khair ka sani ya kai mai tarbiyya in a makaranta in a gidanka in kai ma tarbiyyar kanka ka sani mafifitan alkhairin zukata to su ne waɗanda an ka cika da ayyukan alkhairi don haka zuciyar yara a yi ƙoƙari a cika ta da alkhairi tun suna ƙanana kada a cika ta da sharri su suna ƙanana wa'arjal ƙulubi mahi tsammanin zukata lilkhairi ga alheri ya shige su ya zauna sai amfani da shi to su ne zukatan da yake malam yazbik a sharru ilai matuƙar sharri bai rigaya a cikin wannan zuciyar ba zaka na kada ka bari ɗanka sharri ya fara rigaya a cikin zukatansa ya shi makaranta ka samu tarbiyya ta addini shi kenan ka gama naka aiki ka bar shi shikenan Allah zai tun haye ma saura zai tashi mutumin kirki zai tashi salihi ba sai ya gane ka zai barin laihi ba amma idan sai ya danka ya gane ka zai barin laihi to baka mai tarbiya mai kyau ba ba zai sallah ba sai ya gane ka baka mai tarbiya mai kyau ba cika zuciyar da alkhairi sai ka bar ma Allah tun haye maka saura don haka ya ce wa'aula ma'uniya bihin nasu huna mahi cincimta abinda masu nasiha mahatar biya sun hakula da shi kuma warage ba an fi ajiyarhi an rage buni masu kwaɗayin lada sun kaso su samu lada game da aikata shi shi ne isa khairi ila ƙulubi a wuladar muminin a isar da alkhairi a cikin zukata na 'ya'yan muminai to ku masu tarbiyyar yara don mahi yankunan ɗalibai ne masu karantarsuwa yaran da aka ba karantarsuwa amana ce ya ƙoƙari ka sanya alheri a cikin zukatansu ba sharri ba an baka amana to ka tsare wannan amana don haka ko abin nan ko a ranar lafira to zuciya ta ƙwarai ita za ta tsira zuciya wadda ba ta da kyau ba za ta tsira ba yau malayan fa'umalun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim zuciya da Allah ya lau ba ta da hasada ba a cika ta da keta ba ba a cika ta da sharri ba to ita ce zuciyar za ta zama zo lahira lafiya lau shi yasa ga wani hadisi matsala ke cewa qul amantum billahi thumma istaqim ka tsayu addinin zuciyarka ta gyaru shikenan sai ka zan mutumin kwarai to wannan shi ne abin da Allah tunatar da annabi cewa ya cika zuciyarsa da wannan alkhairi shi ne ma'anar alam na sharaha laka sadaraka Allah ya ce wa wadda ana an ka guzuraka kuma haƙiƙa mun kayas mun kayas an ka gare ka guzuraka zunubanka malaman tafsir da yawa sukan fasa cewa zunubanka da kayakata a cikin jahiliya wannan duk da tafsir ne wanda baya da kyawu domin annabi sallallahu alaihi wasallama bai aikata ko wani irin laifi ba ko a cikin zamanin jahiliya mun gane cewa wawada ana an ka guzarka mun za mun kayar da zanubanka daidai shi da inda Allah ya ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara a kaddarci ko da akwai zanuban to mun yahe masu bale ma babu sun ko da akwai su a kaddarce to mun yahe ma to don da Allah ya ce ko akwai abu na ya hema akwai sauran magana babu wayan rage shi ta katsantsan muwa don haka muzunubban ke abin nan muzunubbai ke cutarsuwa muzunubbai ke shahuwa don haka nan fagwada ana an ka wuzaraka allazi an kada zaharaka zunubin nan da ya nauya yadda banka ya nauya yadda bayanka wato ya sa ka kasala ya sa ka nauyin jiki zunubi ko zunubai suna da afati da yawa akwai littafin ibn qayyim aljawabul kafi wannan littafin ya kamata kowane ɗalibin ilimi ku same shi ku karanta shi ko ku samu a karantar da ku shi zai gwada maka zunubai da aibinsu da tasirinsu ga jikunkunan don haka idan zunubi ya yi yawa ga jikin mutum sawa'an zunubi guda ne ko zunubai ne da yawa domin za a samu wani zunubi guda zai tsare shi ke ne ke ko kuma yana da zunuban da yawa ya yi wannan ya yi wannan ya taɓa can ya taɓa nan to ko wanda dai zunubai in guda in masu yawa sun kai yawa to za su bata hankali tubsidul aqala zuciyar can da an ka aikake an ka wanke to za su lalata ta za su bata ta wannan shine abin da zunubi zai fara yi maka hankalinka sai hake ganin wani saboda zunubai idan ya aikata abu sai ka tsaka ya tunani wai yana da hankali ko kwaya saboda zunuban sun lalata hankalin sannan tana bice hasken imani idan duk abin da an abin nan aikin alkhairi za a ga bai shawarsa wani ma zai kai hogin yana zunubin kuma zai ɗauki nauyin a yi zunubin kuma wannan shi ne jin daɗi gare shi ya yi kuma ya biya a yi kuma a yi yana kallo ya ɓata hankalinsa sannan ya shahe hasken da an ka cika zuciyarsa da shi shi yasa Allah ga wata yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yafsikun abinda suke aikatawa na zunubai yayi tsatsa tsatsa shine farko akwai hadisin da ke cewa idan kai zunubi sai a ɗiga zuciyarka fara ce fes ko zuciyar yaro fara ce fes idan ka yi zunubi sai a samu taddawa baka sai a ɗiga da takarda fara idan ka je ka tuba sai a wanke shi kenan ba a gane wannan bakin amma idan gobe ta yi kai bakin sai a kuma ɗigawa zai ƙaru kayan a jama sai zuciyar tare ne ko da takarda ce suka koma baka ƙirin to shine rana ala qulubihim daga rana sai a samu a ce dabi Allah ala qulubihim Allah ya bice zuciyarsu ba su ganin aikin alkhairi ba su da daɗin aikin alheri ba su son a yi alheri sai dai su sa a abin da ke abin nan mai muni kuma tasirin na zunubin da zai tsaya gare ka kai mai aikatawa to da abin zai zama mai sauki tasirinsa zai watsu kai ka cutu dangin ka su cutu al'umma ta cutu ƙasa ta cutu hatta da dabbobi da kifayen da ke cikin ruwa tsarinsu da zaman lahi suna barkacewa saboda aikata zunubai da yawa zunubban ɗan adam ke da har alfasadu fil barri wal bahari bima kasaba da aidin nas banna ta bayyana ta yawa a cikin tudu da cikin ruwa ko ina banna ko ina fitinoni saboda me Allah ce bai ma kasabat aidinna saboda abinda hannayen mutane jikunkunan sun ka jawo zunubanku suke ja muku musibu iri-iri tsada rashin zama lafiya rashin son juna zage-zage wani duk ga suna ga zunubai ne da haka nan Allah ya ce mun yi wannan liyu zikahun ba'alallazi amilu don mu ɗanɗana musu ukubar sashen wani abu da suke aikatawa na zunuban ba a kama ku gaba ɗaya ba ne a'a ai al'ummomin da sun ka shuɗe idan sun yi laihin gaba ɗaya za a halaka su gaba ɗaya to kuma an bar ku amma kuma za a ɗanɗana muku ukubar abin da kuka aikata ba za a bar ku haka nan ba kaga ya sauki da a share ku gaba ɗaya da a sa mala'iki yake ƙasar ku ya jice ku ko a sako muku iska ya halaka ku fa amma adun fa uhliku birihin sarsarin ati sakharaha alaihim sab alayali to da ya muku haka nan da a sanya wannan musiba ta tsada da ke da nafin da rashin zama lahiya wa ya sauki sauki duk fitinu ne ba wadda da dadi amma ka san kana duniya kana shakatsan duniya ya haida kana lahira kuma ka ta hidda zanubban don haka na Allah ce ya wannan da ɗanɗana muku sashen na wani abu da kunka aikata la'allahum yarji'un ko la'alla watakila su yi hankali su dawo don haka na shi a abin nan alheri ga mai aikata laifi ya dawo ba wani mutum wanda bai aikata zunubi amma ya kokari ya dawo in ya dawo shi kenan amma a samu kumin musibatin fa ma kasabat aidiku wa ya'fu an kathir hashina yahi da yawa dan da bai yahi da yawa to da dade da an dade da halaka baka zunubai ko zunubi ba karamin abu bane Allah ya ce ya karyar da zunubai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma da mu ake mu ke aikata zunubai annabi ba aikata zunubai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ga ta ni'ima kuma guda bayan mun gabni ima bude kirjinsa ya yi masa zunubansa ga ta uku na warafa ana laka zikiraka ashe ba mu ɗaukakar da ambatonka ba ko kuma haƙiƙa ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ɗaukakar da ambatonka ɗaukakar da ambaton annabi sallallahu alaihi wa sallam zahirinsa yana nuna ambatonsa kuma wannan ambaton zai doge duniya har lahira wannan kyauta ce ɗaukaka ce daraja ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka koyaushe za a ce Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mai kiran sallah ya ce a shahadu Allah ilaha illallah sai ya ce mi a shahadu anna Muhammadun Rasulullah in mutum zai shiga musulunci ya ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah in ka tsaya gaba guda babu sannan wanda ya ce la ilaha illallah ya alƙawalin bauta ya alƙawalin ya bauta ma Allah in ya tsaya nan bai ce Muhammadu Rasulullah habbaye ba ka yi alƙawalin ka bauta ma Allah in baka karɓo ibadan nan ga Muhammadu ba ba ta yi ba wa rafa'ana laka zikra don haka ga wajen hudu ba ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen karatu masu karatun hadisi ko yaushe haddathana Muhammadun wani an wani an wani an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullun ana ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin sallah attahiyatu lillahi ga tunan kana assalamu alayka ayyuhan nabi ko yaushe ana ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba wani mahaluki da ake ambato kamar sa duniya babu babu wannan shine Allah yake nuni da cewa mun daukakar da ambatonka Allah subhanahu wataala ya hore mu mai salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sahabbai suka yi shiru domin sun san abin da aka karanta sun san larabci ba irin ku bane masu jayayya Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce manzon Allah mun san sallama abin da ake in mun zo assalamu alaikum ya nabi Allah assalamu alaikum ya rasulullah to salati ya zamu yi ma salati shi ma sai ya shu sai da aka dauke lokaci sai ce ina mai tambaya ga daga ƙulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wani dan mai tatsi ne dan kala kato ne gani da waya yana raddin wannan salati saboda shi bai rada dukkan hadisai ba gaba daya kwata-kwata yace babu ya ce wannan salati ba inda Allah ce kawa annabi Ibrahim salati ya ce da dama dama ma da ka salatul fatihi na ce to meye bambancin wannan tarjihi wani yana hauka kenan ga waya ne gashi wanda ya gwada mai na kallon su wani dan mai tatsi ne dan kala katu zindikan wannan lokacin don haka Allah ya hore mu wa annabi salati kuma ya annabi ya karantar da mu kuma sahabbansa sun yi mishi irin salati kuma an ruwaito har zuwa gare mu kuma idan sa muke yi Allah subhanahu wata'ala ya umurce mu mu yardar da Allah mu yardar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin tauba Allah na cewa wallahu wa rasuluhu a haƙu an yarduhu damirin ya koma ga guda ba a ce an yarduhu ma ba an yarduhu Allah da manzon Allah a haƙu sai yake shi hikincimta an yarduhu ka yardar da shi domin bai yiwuwa ka yardar da Allah ba ka yardar da manzon Allah ba bai yiwuwa ba shi yiwuwa ka yardar da manzon Allah ba ka yarda da Allah ba yiwa za ka yanka ce na yarda da Allah ga al'amari na amma ba ni biya hadisi don in gane da ake yi ƙarya kake yi an ta kazibin mulhidun mun harifin don haka in ka yarda da Allah ga al'amari to yarda da manzo Allah ya faɗa mai da za ka yi shi ba a ce ka yi wanda kake so ba sannan ba a ce ka bi wani ya koya ma ba manzo Allah kawai aka ce ya koya maka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gane Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ga wata aya wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu wa ma atakumur rasulu wane ne rasulu anan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma atakum bihi duk abin da zo muku da shi ko menene huzu fa huzu ku amsa ku yake da shi ba maganar bincike ba magana cewa wannan ahadi ne ko wannan mutawatir ne babu ku karba ku yi aiki da shi idan ba ku yi ba kun saba ma Allah kun saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma nahaku anhu fantahu duk abin da ya hane ku ku bari wannan ya nuna taskiya ta Allah ga manzon Allah cewa ba shi horo ko shi hani sai abin da Allah ya yarda da shi duk abin da manzon Allah ya umurni aikata Allah ya yarda da shi abin da ya hana kada a yi Allah ya yarda a yi hani a kansa wa mata kuma rasul fahuzo sannan mai suka cewa suna son manzon Allah me Allah ya ce muna ga wata aya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah ce Muhammad faɗa musu qul kace in kuntum ku masu da'awar cewa kuna son manzon Allah tuhibbuna Allah kuna son Allah kuna son addinin Allah to ga ga jarabawa ga imtihan fattabi'uni ku bi ni ba ni ba manzon Allah ba malamin ka ko shehen ka ba manzon Allah ba dan siyasar ka ba ba ci amma na fatin ka ba fattabi'uni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine imtihan take jarabawar in ka yarda kabbi ka fasid in baka bi ba ka faɗi warwas gwamma ka faɗi duniya ga jaraba duniya da ka faɗi ga jarabawa imani don haka idan mutum ya rayu shekaru masu yawa suna bauta ma Allah subhanahu wata'ala yana kabar umarni yana aiki da umarni amma ba umarnin manzon Allah ba ba umarnin annabi ba to ya sani aikin banza yake yi sannan ba a ƙidaya cikin masoyan Allah ba a ƙidaya cikin waɗanda Allah ke so sai dai ya zan aduwan mubgidan maƙiyi wanda Allah ke hushi da shi kun gane fali hadirar lazina yi khalifuna an amrihi amurman amur muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ma saba ma'amurin manzo Allah su ji tsoro su yi ta ta tsantsan an tusibuhum yawa fitinatun wata irin musiba har suka ce wata irin musiba ba a kowane nau'inta ba shi ya sama mala ya ce ba musiba ta kahirci da ku kwasa ba manzo Allah to kafiri ne ko roshe sunan manzo Allah kafiri ne kun gane an tusibuhum fitinatun aw yusibuhum azabun alim ko kuma duk Allah ya gama biyu ya yama yama azaba duniya kuma ta lara yama azaba duk abin da ke yi wa na ga Allah subhanahu wataala akwai wata aya wadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa anzalna ilayka dhikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun Allah yace hakika wa anzalna mun sabkas ilayka zuwa gare ka azzikr qur'ani wannan shine tunatarwa ka karanta mutane shi sai Allah yace litubayyana lin-nasi don ka bayyana mutane kai musu sharhi ka bayyana musu abinda an ka sabkan masu sani kai ka ce sunna kana inkarin hujjiyar sunna wa zai ma fasar qur'anin Allah ce li tubayyana lin nas ka ce a ba a karba ba a karba abin nan hadisi ba a karbar sharhin sunna to gawa za a karatu gare ka idan ka ce haka nan kenan kowa sai zan annabin kansa kuma wannan da'awa ce wata da sisa wadda an daɗe da shigo da ita Allah ne ya kashe tafin da wuri-wuri gaddafi wannan wanda aka kashe yana da wannan aƙidar cewa kowace ƙabila ta samu annabinta ba dole sai annabin musallar sallam ba kun gane aƙida ce mai muni don haka ƙur'ani ba bai fassara shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Aisha tace kana khuluquhul qur'an duk halin manzo Allah Qur'ani domin ma'ana kenan fassara manzo Allah Qur'ani ta kunshi abubuwa guda uku wani lokaci ya fassara larabcin da ma'anar larabcin ga sahabbansa sun yi tambaya ita ce sunna qauliyya wani lokaci fi'iliyya yayi aiki sahabbai na kallo su yi koyi da aikin fassara ne ga alqur'ani taqririyya wani lokaci wani yayi abu manzo Allah na gani bai musu ba shi yasa ahlus sunna wal jama'a firkatun najiya 'yan aljanna 'yan firdausi sun ka ce sunna kashi uku ce akwai sunna kauliya fi'iliya ta kaririya ba wani sauran wani kun gane amma wanda ya ce ba haka ba to ba da hujja manzo Allah ya ce yi kaza hujja ce ta ce sunna ko ya aikata wannan sunna ce shi yasa imamu shafi a cikin ar-risala yake cewa duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na sunna to ya fahimta shi da Qur'ani yana mai fassara ga ayi al-Qur'ani shi yasa sunna sa take muwaddahatul lil Qur'an mufassiratul lil Qur'an kuma wannan mai hankali ma salimi to ba zai taɓa kare ta wannan ba ba a cewa ga wanda an ka saukan mu ƙur'ani Allah ya yi umarnin ya fassara shi ga mutane ka ce ba a biya fassara kai ka zo da taka sabuwa wa zai bi ka ni zan ma saurare ka ne ba zan saurare ka shi yasa Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam ga suke cewa ala inni utitul qur'an ko kitaba ga wata fassara riwaya wa mithluhu ma'ahu ku saurara hakika an bani littafi an bani alqur'ani wa mithluhu ma'ahu da kuma irinsa tare da shi to mene tare da shi sunna Allah ya mata annabi wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma min ayati llahi huwa alquran kenan min hikm wal hikma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam matan manzo Allah su ma malamai ne suna karantar da sahabbai da yawa kuma haka an kai karni bayan karni karni bayan karni har zuwa yau akwai aya da tahi bayyana wannan karara ita ce wan najm Allah na cewa wan najm idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa eh wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa wan najm ina rantsuwa da samraro inji Allah subhanahu wataala in za hawa lokacin da sulmu ya zai faɗi ma dalla sahibukum abokinku shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma dalla bai bace ba abinda yazo da shi ba bata bane qur'ani ba bata bace maganganunsa ba bata bane aikin sa ba bata bane tabbatar sa ba bata bane wa ma gawa kuma bai halaka ba kun gane ma dalla wa ma gawa wa ma yandiqu anil hawa kuma ku sani Allah ya ce ba shi magana daga son zuciya in huwa illa wahayuha zancensa duka wahayi ne wanda ya tabbata ma wahayin biyu ne akwai wahayi na qur'ani akwai na sunna don ban san za a yi ka fasar wannan kalma ta ba cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha kuma kace sunna ba wahayi bane ba yiwa sai idan baka yarda da qur'anin ba wannan gaba ɗaya ka gami ka ce da ƙwar'anin da sunna baka yarda ba ko ku tunda ƙwar'ani ya goyi bayan sunna to shi ma ka bar shi wannan kai kuɗana ayoyi suka tabbatar da kore abubuwa guda biyu ga annabi sallallahu alaihi wasallam abdalal Allah ya kore ta ga annabi dan ya ce ma dalla sahibukum yace wa ma gawa al gawayat bab ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kore su abdalu shine wanda ke wanda la ya alamul haqq bai san gaskiya ba abin da yake bai da tabbas gare shi annabi ba haka yake ba addinin muhammad ba haka yake ba alghawi shine wanda ke bai son ransa ashe annabi bai fatacce bane bai bai son rai duk abin da ya faɗi wahayi ne shi yasa ya ce ma abdullahi amrun as ina rantsuwa da wanda rai nake ga hannunsa la ya kharuju fihi illa haqq ba abin da zai hita ga harshen nan na wasu ya gaskiya rubuta duk abin da na faɗa a cikin hushi ko a cikin nashadi ba aka ce ma haka in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sunna hujjati sunna ta wuce ai inkarin ta ga wanda yake musulmi sai dai idan mutum ba musulmi bane wannan kuma daban to akwai yar ladifa guda wadda ya tama daga cikin 'yan kwanukan nan a tayar da ƙura game da ita a kan harkar hadis hadisi shi ne sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan babu hadisi babu sunna gaba ɗaya in babu hadisai to babu sunna gaba ɗaya san wannan wannan shi ne na farko ka san shi sannan na biyu kasancewa dukkan wani fiƙihu da a duniya na mazahibul fuqaha mazhaba abu hanifa ta malik ta shafi ahmad ibn hanbal al-thawri imam al-arzai da sauran duk mazahib da ashabul ra'ayi da kowa da azahiriya da kowa duk fuqaha wa da mazahib dinsu suna juyawa ne da hukumce hukumcen su akan hadisai idan kan roshi hadisan to baka da dalilin ta kuma kai ma maliki haki kamar wanda ga mubtil mubtina kokarin yi ya soke hadisai ya ce malikiya ɗaya za a bi to in ka soke hadisai ina malikiya suka da ƙwafin tsayi babu babu don haka dukkan hukumce-hukumcen mazahir an ciro su ne daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fahimta ce su ɗanan malamai idan ka soke hadisai to ka soke duk abin nan su mazahib na fuqaha kun gane to akwai kashin hadisai da suke kokarin hururuta a wannan yan kwanuka cewa hadisi mutawatiri da hadisi ahad malamai da yawa sai ta bayani ba sai an yi ta dogon bayani ba abu guda zan karawa ko biyu mu sani cewa hadisi mutawatir ko hadisi ahad a kasa su kashi biyu kashi ne bidi'i kashi ne na bid'a asalinsa mu'tazila su ne asali ba malaman hadisi adda wannan ba su mogalin ɗinsa an kai a cikin ƙawa'idu abin nan ta hadis imam asayudi ya faɗa a cikin sonul mantik ya ce wa inna ma hadhal qawl allazi yuzkaru anna habarul ahad la yufidul ilm bihal cewa abinda ake ambato cewa hadisai na ahad ba su tabbatar da ilimi sai su tabbatar da zato ya ce wannan ƙaulin wato ƙauli ne wanda yake ihtara adhul abin nan ƙadariya wal mu'tazila ƙadariya da mu'tazila su sun haƙirƙiro shi ba malaman hadisi ba wa kana qasduhum min huradul akhbar abinda an manufarsu da shi ba ta hadisai gaba ɗaya mun gane ba ta hadisai gaba ɗaya ta yanta wace huska domin hadisai mutawatirai an kalilan ne duk kwara nawa ne sannan duk hukumce hukumcen shari'a da mughayyabat da labarukan da annabi ya bai dukkan so a habaru ahad ne idan ka ce hadisi a habaru ahad zato ne ba ilimi ba ne to duk al'amur ta shahi alƙiyama za ka kore su ba ka yi da alsirai ba sai abin nan kawsara awon abin nan yawa duk da haƙori shi yasa ga mota zalawa suna cewa babu azabar ƙabri sun ce hadisi a hari ne awon ayyuka sun ce babu shi saboda hadisin a hari ne a shekaga wani kwana ce kawai an kalaɗe don a rosa mahi yawan hukumce-hukumcen addini muna bai da kyau wannan shi ne shi yasa cikin malaman hadisi mutumin farko wanda ya fara magana akan wannan hadisi shine Khadib al-Baghdadi a cikin al-Kifaya kuma annuqad na malaman hadisi sun aibanta shi akan wannan kamar irin su Ibn Abdul Bar da annan al-Iraqi a cikin at-Taqyid wal-Ida sun zarge shi sun aibanta shi akan wannan domin zai kawo rudani kamar wadda muke yanzu gashi ana kokarin a raba addini biyu mahi yawan sa a tudas kaɗan na a riƙe don haka muƙaddarci cewa malaman hadisi da yawa sun bi kashin na mutawatiri da ahad fa'ida wadda za a samu gare shi ba ta wuce fa'ida biyu kawai cewa wannan hadisi mutawatiri ne ma'anarsa kawai ta ƙaribu ma'anar turuk don a kusantar da kai ga hanyoyin hadisi matsalar wannan hadisi ya zo ta hanya uku an samu wannan ta hanya talatin waye yawa mai hanya talatin mun gane to an ka tara masu wuri guda za ka san wannan hadisi hanyoyinsa talatin ne wannan hanyoyinsa guda biyar ne ko uku amma ba dalili ba ne ka ce mai hanya talatin shine sahihi mai hanya uku ba sahihi wannan ba dalili ba ne don kana ya samun hadisi da hanya ɗari amma duk hanyoyin banza mawudu'ai ne masu rauni ba su ba aiki da su mai hanya biyu shi ya inganta shi za a aiki da shi a shi kaga yawan bai amfani ba yawa ba shi ne amfani ga hadisi ba ingancin sanad iznadi musan wannan a ƙaddarci mun yarda tawatirin mun yarda da ahari ɗin amma ba hujja ba ne ka ce hadisi ahad ba ya tabbatar da yaƙini sai dai zato to wannan kan kuskure ne baka da hujja sannan na biyu a san معرفة أن أن الحديث المتواتر أقوى من الآحاد حديث متواتر يوجد زود هنيوي kashi goma ko talatin to ya fi ƙarfi bisa ga hadisin da ya zo ta hanya biyu amma ko shi da sharaɗi inda ta'arud idan akwai ta'arudi tsakanin hadisan ba tsakanin hadisi da hankalin kanka ba kuma kun gane hadisi in ya ta'arudi da juna domin ba wani ahalus sunna wanda ke cewa mai riwaya hadisi bai kure yana kure ba wanda ke cewa bukhari bai kure muslim bai kure tirmidhi bai kure ba wanda ya ce haka nan duniya kuma duk wanda ke karatun hadisi da qawaid da usul na hadisi ya san wannan domin kure yana yiwa ba ga wanda ya ya faɗa ba ga wanda sun karwaito yanzu a wannan masallaci ga mu mutun nawa annan a kaddarce mun kai mu nawa 200 to mu dauke 200 an tashi kana tsammanin dukkan su suka je su faɗi abin da malami ko mai karatu ya faɗi daidai ba bambanci yana yiwa ai ba computers ba ne don haka wannan wurin faɗi ya kure wannan wurin faɗi ya ƙara wannan ya rage to wannan shine ake son a haɗa shine fa'ida ta haɗa hanyoyin hadisi don a gane mai ƙari a gane mara ƙari a gane mai sawaba a gane mai kure ba wanda ya ce malaman hadisi masu riwaya ba su kure babu mun gane amma cewa zato ne to kai azzato kai azzato da kanka kuma mu kai ma muna zatonka babban matsalar mahi yawan masu maganar sai haka ba su dalilin mahin maganar wani da ɗai bai taɓa karatun hadisi ba da ɗai abin da ya yi kawai daga lahallari a shimawi ƙwarɗaba risala ya tsaya nan kuma ya kama wa'azi ya naɗa rawani za ka duk abin da gada man faɗi shi faɗi zai yi sannan waɗanda ya tara jahilan kuma sun ɗauke shi malami da ya yarda bai sani ba are ba fanni na bane ku je ga masu fanni su shi kenan an huta ko kuma mai biyar ɗariƙa kai kana tijjaniyarka ko kana ƙadiriyarka ta ce ba a aiki da hadisi aha da ko hadisan gaba ɗaya na zato ne to kai faɗa min tijjaniya na ta hito mutawatira ce ashe ka kamata ma kai watsi da ita ta kwan yi watsi da ita mu gani don zato ce tijjani ya dawo ya ce annabi ya iske shi ya ba shi wurdi bayan annabi ya rasu da shekara 1150 kacce ka yarda tana wannan aikin shi bai san zato ba sai ka zace sahabban manzon Allah da tabi'in da tabi'it tabi'in ka zace su jama'a na hankali shi yasa a da za ka ga duk mai fada da hadisi to ba su wuce mutum uku yanzu aka samu kashin na hudu na ɗai wanda aka kafiri tsintsa mai ƙiyayya da addini to bai son hadisi kuma zai ta faɗa da shi shi wannan kaga bai da rikici wanda ba musulmi ba don ya abata qur'ani ko hadisi ba kama damuwa kashi na biyu yan bid'a irin mu'tazila jahamiya murji'a da ire-irensu kuma su waɗannan ba wai ƙaryata hadisan suke yi gaba ɗaya ba a'a kowane suna tawilin hadisin da ya bayanan zai ba shi ƙarfi ya tabbatar da bida'arsa don haka na hadisin da ya zo in ka zai kore bida'arsa to sai mai tawili ko ce hadisin ahadin ya ai ba aiki da shi shi ba don komi ba don ya tsira da shi da bida'arsa mun gane ka ji ɓangare na biyu ɓangare na uku zindiƙai waɗanda kafirai ne sun ka shiga a cikin musulunci da riga musulunci kamar mai tatsi ne kafiri ne abin da kirista ne hayyar aka shi bai shiga musulunci ba to irin su akwai su da yawa sun shiga a cikin rigar musulunci don su yi hada da addini kashi nawa kenan uku kashi na hudu wanda ke sabo ne shine jahilan ba su yanci jahilan ahlus sunna ko in ce wawaye masu da'awa su ahlus sunna ne amma sun taimaki yan bid'a sun taimaki zindikai wajen rushe sunna domin wani ya kare ƙa'idodin ƙungiyarsa ya yi mishi girma bisa ga kare sunan sallallahu alaihi wasallam don haka ko da hadisi ya inganta in cikin duk littafan nan kutubu sitta an yi riwaya in ya tsinka za ta saki shugabannin ƙungiyarsa to zai karkace mu wannan hadisi ni ga na karantar da wasu wani yanzu min da da sakula amma an dade kila wannan wata yanzu ta an barta yanzu min da sakula an rubuta an hana musu yin yin qablu kuma shi dan ashina da ahlus sunna ne kuma ƙungiya mai da'awa ahalus sunna ce saboda a saba ma wasu to ina hankali ga irin waɗannan mutane don haka sunnan manzon Allah hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne hikahikan musulunci idan ka kaɗe shike guda kabbar guda to babu inda tsuntsu baya tashi jirgi baya tashi da haka nan qur'ani da sunna da hadisan manzon Allah su ne musulunci ba a ɗaukar guda a bar guda in ka ɗauke guda ka bar guda ba ka ɗauki kowane ba فعلا يمكن to warafa ana laka zikirka ko hakika mun lokakar da ambatonka wannan shine muka bayani game da shi na ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan ubangiji ya hada ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni'imomin da ya masa na inshirahu sadar da kayar da zunubi ga jikinsa sannan daukakar da sunansa to sai Allah kuma ya umarce shi cewa yayi hankuri da duk abin zai samu kansa na wahala domin kuma ba shi yiwa ba a jaraba ka ba ko da an wanke ka an buɗe gabanka an sanya ma ilimi an sanya ma hikima to kuma wata rana sai an jarabe ka ka samu ɓacin rai ka samu musiba ka samu fitina to Allah ya ce fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al haqiqa ma'al usri tare da kowane irin tsanani yusran za a samu sauki kun gane tare da kowane irin tsanani to za a samu sauki kuma inna ma'al usri yusr lalle tare da kowane irin tsanani ana samun sauki wato kenan tare da kowane tsanani akwai sauki wannan hikimar da ke cikin wannan magana inna ma'al usri sai aka zo da al usr bil ma'rifa da alif da lam alif da lam na farko ya zan jins na biyu lil ahad wato kenan ko yaushe ma'arifa idan ta zo abin nan ya zo da ma'arifa ta zo an kai takararinta kamar nan inna ma'al usuri yusura kuma can an kace inna ma'al usuri yusura to idan aka yi takarari abu guda ne ashe sauki tsananin guda ne inna ma'al usuri tare da tsananin nan da kake gani ya same ka yusuran akwai wani irin sauƙi ta he kuma a tsananin sura minti hudu to inda kuma tare da tsananin nan akwai sauƙi ashe kenan in na kira ta zo ita kuma haka bude to ana nuhin abubu ne daban-daban don haka tsanani nan guda ne sauƙi fa biyu ne yasa ga hadisi yake cewa na abin nan tsanani abin nan guda bayan rinjaya sauƙi biyu ka idan ka ga tsanani to dage kai ta addu'a sauƙi na nan tahe insha Allah ta'ala inna ma al'usur yusran fa idza faragta idan ka tsare fansab ka kahu ka tsayu idan ka tsare ni kenan malamai na da bambancin ra'ayi da yawa wasu na cewa idan ka tsare ga kowane irin al'amari kake cikin sa na ibada ne ko na mu'amala ne wasu malamai sun tafi akan cewa ana nuhin sallah fa idza faragta idan ka kare sallar ka fansab zamna ta roƙe ubangijin ka haka suke fasara shi sa suke ganin an kare sallah ka zamna ka yi addu'a wannan akwai wannan riwayar kuma ba lokacin bayanin ta saboda lokaci ya tafi wasu na ganin a'a ko wani irin sha'ani haka cikin sa fa idza faragta idan ka kare min amrin kowane irin al'amari ne haka cikinsa fashihad yi ƙoƙari ka shiga wani al'amari kada ka zamna ka razube in aikin ibada kake kana sallar tsari sallah zamna ka yi addu'a in ba a za ka yi ba ka ta ji wajen sana'a in gane kowane al'amari ka tsari shiga wani kada ka zan abin nan ba sadda haka da abin yi kada ka yi zaman banza fa'iza farakta fansab wa ila rabbika faragab sannan kuma ka zama mai kwadayi ila rabbika zuwa ga ubangijinka Allah ya ce na wa ila rabbika ya gabatar da jari da majarur don ya nuna alhasar ma'ana kenan ay la targhab kada ka yi kwadayi kada ka sara ranka ga samun komai ga kowa illa ila rabbika sai zuwa ga ubangijinka don haka nan ko yaushe kwadanka shi zanga ubangijinka yake ko da kana da bukata ga wani to ka bide ta ga ubangiji ka haika bide ta ga wani wannan baya ya ma komai roki Allah Allah shi zai saukar da al'amurra shi ke sa a yi maka ko kada a yi maka to ga karatu ya zo amma kuma lokaci yayi saura minti hudu ina ganin anan zamu kwana sai dai mala idan ya zo kuma ya ƙara bayani ya ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah shi gafarta mu ya yi a cikin tunanin mu ya ba mu lafiyar zama lafiya a wannan ƙasa ta mu ya taimaki addini da masu taimakon addini Allah ya taimaki shugabannin mu ya ba su ikon yi mana adalci kuma da aikata abin da yake alkhairi gare mu da kansu gaba daya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya bada laya.